إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله تعالى القائل في محكم تنزيله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها المسلمون إن الزيارة من الأخلاق الحميدة التي دعا إليها الإسلام وهي عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى فقد كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يزور أصحابه وأقاربه ويحثهم على التزاور في الله فكان من أقواله من زار أخا له في الله أو عاد مريضا دعاه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا أيها المسلمون للزيارة آداب ينبغي لمن أرادها أن يلتزم بها حتى تكون زيارته عبادة ومن هذه الآداب إخلاص النية لله تعالى إذ النية شرط من قبول العمل قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وقال الله تعالى في الحديث القدسي وجبت محبتي في المتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في فينبغي لمن أراد الزيارة أن تكون زيارته أن تكون زيارته خالصة لوجه الله تعالى لا لنيل عرض من الدنيا وإن من آداب الزيارة عباد الله الاستئذان قبل الزيارة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون حتى تستأنسوا أي حتى تستأذنوا فلا ينبغي لمن أراد الزيارة أن يزور أخاه بغتة بدون الإذن ومن الأدب في هذا الباب التصافح عند اللقاء قال عليه الصلاة والسلام إذا إذا التقى المسلمين إذا التقى المسلمين فتصافحا غفر لهما غفر لهما جميعا حتى يتفرقا فهذا الحديث يدل على إظم منزلة التصافح عند اللقاء ومن آداب الزيارة عباد الله تحري أوقات الزيارة فهناك أوقات نهى الله تعالى الزيارة فيها وذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم فهذه هي الأوقات التي نهى الله تعالى الزيارة فيها فينبغي لمن أراد الزيارة أن يتجنب هذه الأوقات الثلاثة ومن آداب الزيارة عباد الله ومن آداب الزيارة عباد الله غض البصر غض البصر وحفظ الأسرار فمن الناس من إذا زار أطلق عنان بصره ينظر إلى هذا وهذه ويتأمل هذا وهذه يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور قال هو الرجل يزور أهل البيت وفيهم المرأة الحسناء تمر به أو بهم فينظر إليها فكلما غفلوا نظر إليها وإذا فطنوا غض إذا غفلوا لحظ إليها وإذا غفلوا غض هذا هو معنى خائنة الأعين إذا فينبغي لمن زار الناس أن يغض بصره وأن يحفظ سر ذلك البيت ومن آداب الزيارة عباد الله أن تسلم على أهل البيت وذلك كما مر بنا في الآية السالفة حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها إذا ينبغي قبل الدخول أن تقول السلام عليكم ورحمة الله فهذا من أدب الإسلام ينبغي لمن زار إخوانه أن يلتزم بهذا الأدب عباد الله اعلموا أن الزائر له حق لأنه بمنزلة الضيف والضيف له حقوق من تلك الحقوق الإحسان إليه وإكرامه كما قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ويتحقق هذا الإكرام بحسن الاستقبال وطلاقة الوجه وتقديم الضيافة كالماء البارد أو القهوة أو العصير وما تيسر من الطعام دون تكلف ولا إسراف عباد الله عليكم بالزيارة فإنها من أسباب محبة الله تعالى للأبد ففي الحديث المرفوع أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية فقال له فإني رسول الله إليك بأن الله فقال له هل لك من نعمة تربها عليه قال لا غير أني أحببته في الله فقال له الملك فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه فعليكم بالزيارة يا عباد الله فإنها من أسباب محبة الله وكذلك من أسباب صلة الرحم وكذلك من أسباب نشر الأخوة بين المسلمين هذا وصلوا وسلموا على سيد المرسلين كما أمركم بذلك ربكم رب العالمين فقال في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد إن وما سجر ما ina ma kaina daga baɗayan wasiya da jin tsoron Allah maɗaukakin sarki mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki wannan umarni ne nasa a cikin littafinsa mai tsarki Allah ya ce wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham ku ji tsoron Allah sannan kuma ku kula da zumunta ku kula da sada zumunci yan uwa masu girma ziyara ziyara tana daga cikin ɗabi'u masu girma da musulunci ya yi kira zuwa gare su ziyara ibada ce kamar yadda in kana sallah kana neman lada ne ta hanyar ta haka ita ma ziyara idan kana yi to ka sa kanka ibada ce kake za ka samu kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ziyaran sahabbansa yana ziyaran 'yan uwansa kuma yana kwadaitar da musulmai akan ziyara hadisai da yawa sun zo akan kwadaitar da musulmai akan su rika ziyarar junansu daga ciki hadisin da muka karanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man zara akhan lahu fillahi nadahu munadin an tibita wa taba mamshaka wa tabawwa'ta min aljannati manzila duk wanda ya ziyarci wani dan uwansa dan Allah to Allah zai turo wani mala'ika ya rika yi masa kirari a bisa kan hanya yana cewa madalla da abin da kai tahiyar da kake yi ta yi kyau Allah yana son ta kuma sannan dalilin wannan tahiyar ka saman makanka gida a aljanna to sai dai ga wani hanzari ba gudu ba kamin ziyara ta kasance ibada kamin ziyararka a baka lada dalilinta kana buƙatar ka ladabtu da wasu ladubba da musulunci shin hida daga cikin ladubban na harko shine ikhlasun niyyatillahi ta'ala ka tsarkake niyyarka a wajen ziyara ya kasance in za ka ziyarci ɗan uwanka za ka ziyarce shi ne don Allah ba wai don yana ziyarar ka ba ba wai don zai baka wani abu ba ba wai don neman wani abu ba a'a kai za ka ziyarce sa ne don Allah yana ziyaranka ko baya ziyaranka domin a hadisi na kudusi da muka karanta Allah maɗaukakin sarki ke cewa wajabat mahabbati fil mutahabbina fiya ba gaba ɗayan hadisin bane muhallu shahid ne na kawo Allah ya ce soyayya ta ta tabbata ga dukkanin wanda suke so son junansu danni wal mutajalisi nafiya wal mutazawiri nafiya haka kuma masu zama da juna dan Allah kuma suna ziyaran juna dan Allah shine ash-shahid masu ziyaran junansu dan Allah to Allah ya ce soyayyarsa ta tabbata akan su Allah yana son su ma'ana kun ga anan sai da aka ƙayyade da wanda yake ziyaran dan Allah ba don wani abu na duniya ba ashe kada ka damu don kana ziyaran dan uwanka shi baya ziyaran ka in dai dan Allah kake to kada ka damu da wannan shi yasa wani mutum ya zo ya ce ya manzon Allah ina da wasu ƴan uwa ina ziyaran su amma su ba su ziyara ta sai manzon Allah ya ce idan har haka ne to tabbas kai ne a kansu sai a wani hadisin ma ya ce ba shi bane sada zumunci ba shi ba ne ziyara in mutum ya yi ziyarce ka kai ma wani wata ranka ziyarce shi in bai ziyaran ka baka ziyaran shi mai sada zumunci na gaskiya shine wanda yake ziyaran mutane ko ba su ziyaran shi kenan a yi ziyara dan Allah ladabi na biyu shine al-isti'zanu qabla ziyara kamin ka ziyarci mutane ka nemi izinin su wane ina so gobe in kama ka ziyara kana da dama eh ina da dama ba matsala Allah ya kawo ka lahiya kina ana son ka nemi izini kamin ka kaima mutum ziyara Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nithu hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha har sai kun nemi izini shine hatta tasta'nisu sai kun nemi izinin su amma anan malamai suna ganin irin ziyarar dace ba ta da munasaba amma idan da munasaba irin misali sallah da muke ciki a yanzu babu laihi don ka kai ma mutum ziyara ba tare da ka gaya mishi zaka zo ba domin ita sallah dama an san kwanakin sallah kamar irin wannan kwanakin da muke a ciki kwanaki ne an san dama na ziyara ne to irin su babu laihi kawai mutum sai ya ji sallama da ka zo ziyaransa amma ba irin wannan kwanakin ba ziyara ta musamman to yana da kyau ka kira mutum ka gaya mishi da kana so ka mishi ziyara don ya shirya umarni ne daga Allah maɗaukakin sarki haka kuma ana so a lokacin da aka haɗu a wurin ziyara a haɗa hannuwa shi ake ce ma almusafaha wanzu Allah yake cewa ma min musulmai ne yaltaƙiyani fa ya tasafaha ne illa gufira lahuma malam ya tafarraka ko kuma kabla an ya tafarraka duk musulmi biyu idan suka haɗu suka gaisa suka haɗa hannuwa dalilin wannan haɗa hannuwan da suka yi Allah zai gafarta musu zunubansu har sai sun rabu a wani hadisin ma manzo Allah ya ce Allah zai kankare musu zunubansu kamar yadda icce in ana iska zai rika zub da kunnuwa zai rika zub da faikin nan nashi haka zunubansu za su rika zubewa ashe ana so lokacin da aka haɗu a gaisa da juna a gama hannu abu ne mai kyau a musulunci sai kuma sallama ita ma ga mutane a cikin wannan ayar Allah ya ishara hatta tasta'nisu ku nemi izini kamin ku zo in kun zo kuma ku tusallimu ku yi sallama idan an yi sallama an shigo sai a haɗu a gaisa daga cikin ladabi na ziyarar uwa masu girma shine taharri aukati ziyara ka riƙa lura da wani lokaci ne zaka kai ma mutane ziyara ba kowane lokaci ake zuwa ziyara ba ƙur'ani ya karantar da mu akwai wasu lokuta guda uku ba a ziyara mutane a wannan lokuta sai idan da wata larura mai ƙarhi min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum min az-zahirati wa min ba'di salatil isha kamin sallar asuba ba a ziyarar mutane haka kuma bayan sallar azhar lokacin kwanan rana alkur'ani yace kada ku rika ziyarar mutane kada ku shiga wajen mutane haka kuma bayan sallar isha'i shi ma ba a shigo ma mutane kwatsam ma'ana tsakiyar dare kenan sai idan da izininsu ko kuma da wata larura mai ƙarhi kenan ya kamata a kula da wannan duka wannan karantarwa wace ta musulunci wanda ko da a ce musulunci bai ce ba kai ya kamata a ce kasan lokacin da ya kamata a ziyarci mutum da lokacin da bai dace ba daga cikin ladabi na ziyara in uwa masu girma shine ghaddul basari wa hifzu al-asrar shine lokacin da ka shigo gidan mutane ziyara ka runtse idanuwanka kada ka saki idanu ka kalli can ka kalli can ka kalli can har ya kai gama kana kallon matan mai gida ya zo a hadisi a kuwalikin ibnu abbas a tafsirin wannan ayar ya alamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur ya ce wannan ayar tana bayani ne akan mutunan da zai shigo gidan mutane ziyara sai ya rika kalle-kalle har a yi daidai ma a cikin gidan akwai wata mace mai kyawu ya rika kallanta idan an kallo shi sai ya jaye idanu idan ya gaba a kallon shi shikenan sai ya rika leko yana satar kallo to shine sai Allah ya ce ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur Allah ya san wanda suke irin wannan satar kallokin ma'ana kallon matan mutane da ɓoye allah ya san wannan kallon da kuke kuma ya san abin da zuciyoyinku suke riyawa kenan idan ka shigo gidan mutane ka runtse ganinka kuma sannan kada ka zo abin da ka gani a gidan ka zo ka rika yadawa ka ga wani abu mara kyau sai ka zo a gidan wane kai mutanen nan ba su da kirki kai mutanen nan ai gidansu kaza da kaza ai ɗiyan shi ba su da kaza wannan duka bai dace ba musulunci ya hana wannan in uwa masu girma musan da cewa dukkanin wanda ya zo ziyararmu dukkanin wanda ya zo ziyararka to baƙo ne a gare ka ko da ko a ce ɗan uwanka ne ko da a ce makwabcinka ne ya shigo gidanka ziyara to a matsayin baƙo yake shi kuma baƙo a musulunci yana da haƙoƙi daga cikin haƙoƙin baƙo shine a karrama shi a kyautata mishi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa duk wanda ya imani da Allah da ranan karshe ya girmama bakonsa ya girmama bakonsa ya girmama wanda ya ka mishi ziyara girmama bako ko yana samuwa ne ta hanyar ka yi mishi tarbo na karamci ka sakan mishi huska ka ba shi lokaci ku yi hira sannan kuma ka yi ƙoƙari ka kame shi wani abu na liyafa in ya samu irin ruwan sanyi ko wani shayi ko kuma wani ju da wani abinci idan ya samu a kawo wannan duka yana daga cikin kyautata ma wanda ya zo ziyara akwai wani ladabi da muka karanta da muka manta da muka tsallake shine a adamu ko kuma adamul italati kada ya kasance a wajen ziyara ka ɗau lokaci kai wanda ka kawo ziyara ana so mutum idan ya kawo ziyara kada ya jima a wajen ziyarar domin mai yiwa shi mutunan da ka kama ziyara yana da wani uzuri mai yiwa yana da wani randevu yana da wani alkawali ko ya shagaltu da wani abu idan ka kami shi ziyara ka ɗau lokaci zai iya cutuwa wannan shi ma umarni ne na alkur'ani allahu subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nazirina ina ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم a wannan ayar manzo Allah ne gayyato sahabbai suka kame shi ziyara sai aka kawo liyafa aka ci abinci bayan an ci abinci aka suka aka zamna ana tahira ana tahira aka dau tsawon lokaci lokacin manzo Allah an kame shi amarya har manzo Allah ya matsu da su tai to shine manzo Allah bai musu magana ba dan yana jin nauyin su sai Allah ya safkar da aya yace in kun kama manzo Allah ziyara to da kun yi abin da ya kawo ku an gaisa an dan dau lokaci an dan yi hira kaɗan to kowa ya watse ya tai dan kada ku cutar da shi wannan ko ka'ida ce a wajen malaman usulul fiqhi kullu hukmin thabata fi haqqin nabi fayathbutu fi haqqi jami'il ummati tab'an illa bi dhilli ikhtisas duk abin da aka ce kada a ma manzon Allah to sauran musulmi ma an ce kada a musu shi kenan kada ka zo gidan mutum ziyara ka bata lokaci kai ta mishi hira har ya gashi da kai ba a son haka ziyara ana so a dan ɗau lokaci kaɗan a watse ana marmarin juna in uwa masu girma mu riƙa ziyaran juna mu riƙi ziyara ziyara ziyarar juna dalili ne da yake jawo soyayyar Allah wanda yake ziyaran yan uwan shi Allah zai so shi a hadisin da muka kawo na ƙarshe wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani mutum ne ya kama hanya zai je wani ƙauye don ziyarar ɗan uwan shi sai Allah ya turo da mala'ika a siffa ta mutum don ya sharafce sa sai ya tare sa akan hanya sai ce masa aina turid ina za ka sai ce uridu akhalli fi tilk fi hadhihi alqarya zan je ziyaran wani ɗan uwana ne da yake a wancan garin sai ce hallaka alaihi min ni'matin tarubbuha hal za ka je neman wani abu ne ya ce a'a gaira an ne ahbabtuhu fillah kawai ina son shi dan Allah ne zan je ziyaransa sai ce masa fa inni rasulullahi ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi yace to albishirinka ni dan aike ne Allah ya turo ni ya ce in gaya maka dalilin son da kake ma wannan mutunan har za ka je ziyaran shi dan Allah to Allah shi ma yana son ka ashe ziyara dalili ne da yake sa Allah ya so mutum mu ziyarci juna mu sada zumunci za mu samu alkhairi na duniya da lahira in uwa masu girma kada ku manta har yanzu muna a cikin ayyamut tashriq kwanaki da ake son yawan ambaton Allah madaukakin sarki mu yawaita ambaton Allah madaukakin sarki tare da hadawa da salati ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم اعنا على زياره اخواننا في الله اللهم اعنا على زياره اخواننا في الله يا ارحم الراحمين يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار أنزل الأمن في دولتنا ووفق أمراءنا لما تحب وترضى وانصر جنودنا وعليك بأعدائنا يا أرحم الراحمين اللهم خفف عنا الحرارة اللهم خفف عنا الحرارة واسقنا يا أرحم الراحمين واسقنا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يشفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين